بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis a shida ga watan Jumada Thani shekara ta 1947 wanda ya daidai da 27 ga watan Nuwamba 2025 miladiya. wannan majalisi namu na mako-mako da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna cikin babi na babu man sabbar jahara faƙar adallah insha Allah za mu ƙara karanta wannan babi kuma mu ci gaba da yin abin da ya mara saura na sharhin wannan babi insha Allah malai ce babu man sabbar jahara faƙar adallah wa qaulillahi ta'ala وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر mala ya ce babin an kulla shi saboda ainuni zuwa ga mummunan aiki na wanda ke aibata ma zamani ke zagin zamani kuma wanda ke zagin zamani faqad Allah ya bakanta ma ubangiji wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah ta'ala wa qalu su kafiran suka ce ma hiya illa hayatuna dunya ba wani ba wata rayuwa ce ba ce rayuwar mu ta duniya na mutu wa nahya muna mutuwa kuma mu rayu wato mu mutu kuma ‘ya'yanmu su rayu, kuma yi hulikuna illar dahar babu abin da ke halakar da mu sai zamani, a tashi yau da gobe ce shi abin da ke wato cire mana wani abu daga cikin rayuwar mu kenan. Wafi sahih ya zo a cikin a sahih sahihul Bukhari da Muslim a an Abi Hurairah daga hadisi daga Abu Hurairah a an Nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kala yace قال الله تعالى الله تعالى mai girma da dafaka ya ce yu'dina ibn adama hakika dan adam yana bakanta mu ya sabbu dahara a lokacin da yake zagin zabani wa ana daharu alhali ni ne wato abin da yake zagi ni ne zamanin da abin da yake laka zamanin to ni nake aikatawa wa qallibul layla wan nahar ni ke jujjuya wato dare da da yini wa fi riwaya a wata riwaya la tasubbu dahara kar ku zage zamani fa inna Allah huwa dahar abinda ƴan adam sun suke zagi wannan zagi yana kaiwa ne zuwa wurin ubangiji domin ubangiji shike tujuye zamanin shike da zamani din ba wai zamani suke zagi ba wannan zamani zai duke ne wannan zagin kuma ya kai zuwa ga asalin mai aikin ba shi wanda shi dan sako ne ba a mun fara yin magana akan wannan babi na wato man sabbar jahara faqad aza Allah zamu sake dawo insha Allah mu ƙara magana akan menene al'aziya da ake magana al'aziya galibi a yare za ta iya daukan bakantawa ko cutarwa to amma anan lalle ba a bukata ba ba ana nufin bakan wato cutarwa ba kar ka fasara shi da cutarwa anan at-tadarru in dan adam ne zai in da abin da aka bakata mushi to da abin da bakata mushi zai taba har zatin sa amma ubangiji dan ka bakata masa ba zai taba zatin sa ba ya kwana da wajen haushinka ko kuma kawai mu ne ba ka ga mutum ya kwana da haushinka ya rame daga baya a ga alama abin da ke dame shi har ya taba zatin sa ba shi ubangiji babu abin da yake taba zatin sa shi yasa a tabarrar wannan kamar da zamu zo yi magana wannan mai fiyu Allah ta'ala walakin al-adhiya fa hada mawjud cewa a bakanta ubangiji ubangiji je baya san abin da aka yi to wannan kuma akwai shi ubangiji yana so kuma yana ki a muka yi magana akan wato zamani a wajen musulmai kace zamani a wajen musulmai shine wannan wato dare da rana da muke gani wannan shine zamani a wajen musulmai don wani abu da ba wannan ba in dai a duniyar nan ta maliki yau midini ce to ba shine abin da ahlus sunna suka tafi akai ba wannan da muka fara cewa dare da rana shine zamani wannan shine abin da aka Qur'ani ya tabbatar kuma shine abin da kuma kitabu da sunna suka tabbatar cewa zamani a shine dare da rana da muke kira lokaci a yanzu saboda duk awannin muna muna auna su ne gwargwadon tafiyar rana ko tafiyar wata saboda ka waɗannan abubuwan da su ne ubangiji ya sanya mana a matsayin zamani kuma wannan shine abin da manzo ya faɗa a cikin hadisi kuma shine da yawa daga cikin malamai sun suka tabbatar irin su imamu shafi'i kamar yadda imamu albayhaqi ya kawo a cikin littafinsa na asnul kabir yake hikaitowa daga harmala a tujibi daga imamu shafi'i kuma shine magana ta ibn jarir al-tabari a cikin tarihul umami wal muluk wannan abin da muka ke kawo wannan saboda akwai wannan suka saba akwai wanda su wannan ba shine zamani a wajen su ba su zamani to asalin abin da muke kira ubangiji shi shi shine zamani a wurin su wato ita zamanin ko shi zamanin shine yake duk abin da muke gani inda da ba mu ruwan sama kin ba da ruwan sama yin baiwa ko yin rowa duk wannan suna danganta mu zamani suna ganin zamani ke yi to nan mu ba shine zamani a wajen ba zamani ba shi da wani rabo a halitta zamani mu a wajen mu shi mu kanshi horarren abu ne kuma umarni ake bashi amma asalin mai yin umarnin to shine ubangiji wannan shine abin da yasa muka kawo wannan sabanin wasu daga cikin muka ce falasifa akwai da suke ganin su zamanin kawai shi shine ubangijin shine qadim qadimun azali azliyun wato qadimun azliyun ko azaliyun shine wato wanda yake bai da farko sannan kuma bai da ƙarshe kamar yadda kaga ubangiji kenan sannan kuma wannan ya ci karo da masu ra'ayi na na wato addahariyuna na wannan zamani wannan zamani ma akwai wanda zaka ga su tabi'iyuna suke ganin komai yana koma zuwa ga nature ne suna cewa masu cewa akwai wahdatul darrat ko wahdatul alkhaliyat ko alkhaliya unity of cells din nan masu ganin gawayi wato duk yan halittu suna komawa zuwa ga wata zarra ce guda daya wani sel guda daya wannan kuma zamanin da lokaci bayan lokaci yake evolution kawai yake jujjuyawa sannan haka mu ma watakila nan gaba za a samu extinction na yan adam baki daya a rasa su baki daya sai kuma a samu wasu abubuwa wanda ba mu ba inda zamani haka yake ta jujjuyawa su a wajen su su ba ubangiji ne ya khalqu ma sha'a wa yahtar ba ubangiji yake halittar abin da ya ga dama ya zaba to ba su ba shi ke ba shi ke yi ba wannan shi ba baya cikin abin da abin da wato mu muke kira zamani inda su a yanzu haka su kira zamani kuma hankali ma ba zai dauki wannan ba saboda in kuka ce wai tutar jujjuyawa muke yi caccanzawa muke yi to ina ga ina wani abin da ake kira yan tsakiya yan baina baina mu yanzu da wannan shekarun da yan adam suka yi da ya kashin mu dan canza na'am kana iya samu kai ce wanda suke na wannan zamanin yanzu ba su kai wanda suke baya tsawo ba amma dai zaka samu dai dan adam ne dan adam ne ya kamata a ce yanzu kuma su ma kansu su baran da babu tunda dai mu ne dai muka juya muka zama su in dai haka inda ke faɗa ne saboda haka wannan ba shine ba shine mu abin da muke kira zamani ba su su wannan wato fahimta su ce a duk me wannan aqidan ana kira shi da hariyyu duk da ibn Uthaymeen yana cewa al-aswab shine a ce duhuri bi dhammi dal ya ce wannan shine al-aswab a ce duhuriyun ba da hariyun ba to amma dai wasu daga cikin malamai suna cewa saboda duhuriyun wannan shine to aka fi aka fi sararo daga wani larabawa za su ce wanda yake danganta yake da wani aqida ta cewa zamanin shi shine komi sai a kira shi duhuriyun to amma akwai al-fayyumi a cikin albadarul munir fi ghaibi ashraf al-kabir na al-fayyumi da shi da mai muktar as-sihah abubakar ibn muhammad ibn abubakar ibn abdul qadir ar-razi suna cewa a an ce da hariyun wannan wato dangantawa ne zuwa ga shi wanda ke kudurta cewa wannan akidar cewa zamani shike halitta shike komi shi kuma da huriyun wannan shine wanda Allah ya sanya yi shekaru da yawa kusa kan shiga 100 ko 100 da wani abu kai duhuriyun wannan shine abin da su suka faɗa a cikin littafin su amma dai al-aswab shine duka ana faɗa ana cewa dahariyun ana cewa duhuriyun ana cewa duhuriyun ana nufin kuma wanda shi ma ya kudurce din duka wannan babu babu wata matsala malai ka mana aya cewa ma yuhlikuna illa dahr fa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr suke cewa babu abin da ke kashe mu sai zamani wannan wannan kafirai suna kalubalantar faɗin maza Allah ne da yake ce musu za a tayar da su a tambaye su dan tashar kiyama ayoyi da dama ubangiji ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadin cewa lalle za a tada su da suke inkarin cewa ba zai yiwu a bayan su dige ba a ba sake dawo da halitta sabuwar halitta har ma a ce ma za a tashi gurlan buhumat za a tashe su wato babu ba su da kaya tare kuma duk roƙonsu za ta dawo baki da to kaga suka ce wannan ba zai yiwu ba wannan kwatanta ba zai yiwu ba suna yi wa zana inkarin abin da abin da shi aka mashi wahayi na cewa kama bada ana a wani khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ili yace kamar yanda muka fara halitta muka fara da halitta haka za mu dawo da ita kama bada wani a wani khalqin farko halittar da muka yi to kamar yanda muka yi wannan shine yanda zamu mu dawo da wannan halitta wa'adan alaina ubangiji yake cewa wannan alƙawari ne inna kunna fa'ilin lalle za mu aikata haka wannan ya daga cikin ayoyi da ubangiji yake ya dinga ba da labarin cewa lallai zai dawo da da halittu sabanin yadda su su wato kafirai suke faɗa Allah ya ba mu labarin abubuwan da yawa da kafirai ke ga matsala cewa su bai da za a dawo da halittu ba asha za'am alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athun wannan shi ma shi ma wato biya daga cikin ayoyi da ubangiji ubangiji ya ce matsala ya rantsi qul bala wa rabbi ka ce musu ba haka abin da kuke faɗa yake ba wa rabbi na rantsi da ubangiji la tub'athun sai an tayar da ku ثم لتنبؤن بما عملتم kuma sai an bada labarin abin da kuke aikatawa sai an ba ku labari wannan shi ma ya daga cikin aya banda shi kuma akwai aya da da hamma suke mu mazalla wato sukhuriya suke mushi ba'a suke cewa haladulku ala rajulin yunabbi'ukum idza muzaqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kadhiban am bihi jinna bal ladina la yu'minu bil akhirati fil azabi wa dhalal mubin Allah ta'ala yake ba da labarin irin yadda suke magana izgilanci cewa ba za ma ba ku labari ba wani mutumi da yake zo na ba ku labari yana cewa idan kuka rijiddige kuka zama kasa baki daya za kuma a ƙara dawo da ku wani kirkiran ma Allah ƙarya yi haka ba wai sun yi da akwai Allah su yanzu suna ganin kamar yayi wa zai wahala kwarai da gaske a cewa za a dawo da halitta wani halitta halittu a ce an dawo da su baki daya da kuma jiki suna ganin wannan abun abu ne mai wahalan gaske sai Allah ta'ala ke cewa wanda ba su imani lahira ba suna cin azaba da kuma wato bata jahilci mabayyani to wannan suna daga cikin wato ayoyi da ubangiji ya kawo saboda ya labata mana abinda manzo Allah ya samu na kalubale da kafirai a lokacin sa da kokarin wato kawo shubuhi iri iri su ce ba za ta taɓa faruwa ba wanda ma ce zai dawo da halittu kuma wannan a watakila ka ce wannan abin da suke yi wannan abin da suke yi wato su amawa ne ba sa bincike kamar da aka larabawa a lokacin su ba su saba da ilimin maka irin wannan ba da amma sai gashi kuma a cikin gidan musulunci ba to tsaba lalacewa aka sami wasu da sunan ilimin kimiyya da sauransu suke kowar cewa za a sake ubangiji zai dawo da halittu da jikunansu akwai falasifa su ibn sina su su alfarabi su da sauransu da sauransu da suke ganin su babu yadda za a ubangiji wa a ce wai zai dawo da da halittar nan wai da jiki so da su abin da suke ce wannan sun su ne sai dama can su ba wasu musulman a zo a gani bane dama ko iyayen su ba ba wasu musulmai ne ba su galibin su mulhidai ne amma abin da zai baka mamaki shine wanda suka falsafe su su ɗaliban su daga baya wanda wasu su da yawa suna da wani kaso na ilimi na addini irin su ibn rushd al-hafid ibn rushd al-hafid yana daga cikin wanda su a gidansu gida ne na ilimi kakansa ibn rushd al-jadd shine mai albayan wa tahsil babban rukuni daga cikin rukuni na malaman malikiya kuma shi kansa ibn rushd al-jadd din littafin nasa da ya rubuta wajejin littafi bidatul mujtahi wa nihayatul muqtasid littafi ne babba da ake dubawa a yanzu a cikin al-fiqh al-bukhari amma tare da haka yana daga cikin abin da ya shiga wannan ilimin falsafa ya rikice saboda su suna kafafa da bincike da kimiyya da waye da sauransu sai suka share cewa su suna ganin a ce wai za a dawo da yan adam da jikinsu baki daya suna ganin abin ba zai yi ba saboda ai sel ce sel ce da carbon ne da waye dan adam ya riga ya mutu ne fa a ce wai diyaz ya riga ya rikide yanzu yanzu da ya rikide wani bangaren ya zama tsutsa wani bangaren ya ya je ya shiga cikin takin wani wani bangaren ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza to wataƙila wancan halitta fa da ya juya ya evolving kaji ai magana evolution da zo wancan halitta ta juya daga baya ta zama abincin wani ta shiga cikin kura a'a ita ce ma kuran kashe kam ɗinta saboda da aka ci aka samu guziri shikenan shi da wancan ya je ya ci wannan guzirin abin da ya cin daga cikin jikinka ne kai dan adam aka sami wato mani da shi ya barbare ta shi kaga ashe kai ne yanzu kaje ka zama wani abu ba to ta yaya in aka ce za a dawo da kai to na ɗarin za a dawo da koko na 99 koko na ɗaya wani ne a ciki to wanda za a cikin abin da suka faɗa shi yasa al-ghazali al-ghazali a cikin bidaya tahafutul falasifa ya yi kai to wannan maganar ta saki sun kafirta duk wanda yake da wannan aqida ya kafirta da musulunci ya kawo su abubuwa akwai abubuwa kuma guda uku manya da ya ce wani sun kafirta akwai magana cewa wannan magana ta saka cewa ubangiji ba zai dawo da halittu a musu alhashir aljismani ba sai da alhashir ruhani nafsani suka cewa wannan ba zai yi ba daga cikin wa abin da kuma suke sharewa shine suna share cewa ubangiji ba zai ce ubangiji ya san filla filla abin da dake dake abin da ke faruwa ba shi ya dai san sukutun me yi amma me me muke zuwa me muke zuwa mu je mu aikata da su da mu'tazila sun suka haɗe falasifa da mu'tazila in sun haɗe a nan bangaren suka ce ubangiji ba zai ce ya sani ba saboda an aka ce ya sani to na me ban baya burɗe mu yake ya zuba mu me aka sabon Allah sai abu na abu na uku kuma sun ce inna anna Allah la ya'lamu al-juz'iyat wa inna ma ya'lamu al-kulliyat sai kuma sai qidamul alam fi wani abu da suke faɗa qidamul alam suka sannan kuma sai share kuma al-hashr al-jismani sai dai al-hashrul ruhani wannan ya daga cikin abubuwa da har yanzu ku ga ana fama da su wasu ilmin kimiyya ilmin kimiyya ba shi ke kawo wannan abubuwan ba asali a mu yanzu mun yi sa'a a wato har ma yanzu turawa tunda yanzu turawa dai su ne suke zama evangelist haka masu flag bearers na na kiyaye kimiyya da haka kuma sun ga dama su ban mutumitai darkaniya da sun bari amma cikin iko Allah dai ubangiji sai ya sanya suka wawwa da abin da ke ba baya cikin ilmin kimiyya shi yanzu ba masu ilimin kimiyya ne yanzu in ka zo kana maganan in ka zo kana maganan wato za a tashi akwai ubangiji kowa za su a wannan shi ba cikin ilimin shi shi ba shi yana dilin abin da ke experimentally ake iya yi ne to shi yanzu ba cikin ilimin sa wannan sa'a muka yi yanzu akwai wannan amma su da can duka wannan hadisi suke duk wani mai ilimin kimiyya na baya wanda ka sani wani great great scientist za ka gani in an zo ana maganar beauty kyau kusan shi ma wannan kasa abu yuti wani abu ne babba wanda aka tsaya a ta da'in ja a kai su ne in an zo ana maganan council of leadership ko kuma politics da waye su ne in an zo ana maganan metaphysics su ne in an zo ana maganan kimiyya su ne duk komi a haɗe ki shi ya sa wallahi na kai mamakin masu masu wato shi wannan masu sukan na na katsina wato kai daga ji ka san wannan kawai sai dai kawai ya ci ya kwanta baya karatu ko bai san inda aka nusa ba wato tantirin wanda ke ci ya sha ne kawai kamar dabba ya kwanta ba saboda shi ilimin har ilimin duniya baki daya idan ka riga ka je ka duba duk haka wani abu yake ilimin duniya baki daya in ka hada da wani kimiyya da mathematics da duk asalin shi a dunkule yake sai lokaci bayan lokaci sai a tabbaci newa a cikin wannan ana bukatar nafil wannan ana bukatar nafil kuma har yanzu ba daina wannan ba ana na ana ana a cikin qur'ani ne ba ulul qur'ani ne ba a ce ga akwai bangaren tafsiri akwai bangaren qira'at akwai bangaren kaza amma asali duk a nan kullu amma mutum irin wannan malam shi dai ce kwanta kawai ba ka san komai ba kuma ka zo kai ta shishar abubuwa malam wannan ai na ba mutane aiki wallahi wallahi ai abin da daban takeici abin da yake mu al'umma ta an yi ana su nema ai gaba kawai na dawo da dawo da mutane baya wasu miyagu kuma sun bashi kuɗi sun bashi kwaye su zo ta maganganu haka a media ba kawai zamanin muna da wasu mabiyan kirki ne ba ba wani mabiyan kirki kawai sai da yake yanzu waɗannan abubuwan kawai ko wa mala shi ba sai ya yi dan bazan magana ne kawai in ya tashi ta magana kuma shikenan a tada shikenan an ya ya arsa za a yi Allah ya kyauta da kidamul alam shine wannan abin da muka faɗa na addahariyu masu cewa duniya ba ta da farko ba ta da ƙarshe duk abin da ka gani wannan abin ta kawai suke yin kayanta irin kawai wani girgiji take yin ta gada ma kawai ta yi wasu wanda saka ta yi wasu ajaib Allah kyauta to Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana cikin Qur'ani cewa lallai ubangiji zai tayar da matattu baki daya kuma ai ba shi yiwa a ce wai dan adam wani ya zalunci wani wani ya ci kayan wani wani ya ce Allah ɗaya ne wani ya ce Allah kowa da kowa ne ba kuma ka ce wai za a daidaitu kuma a mutu haka nan ba ba za kawai a tafi haka ina ganin kudin Najeriya yanzu aka ga musu wannan magana ai zai ji daɗi ba a ce wai wai wancan ya ci mallas wanda ya ci wannan shi aka shi aka cinye wannan an danne shi wannan kuma shi danne kuma a ce a je lahira haka nan ba za a yi ai ba zai yi ba ubangiji yana gaya ma manzo cewa inna ladhi farada alayka alquran raduka ila ma'at ɗaya daga cikin fasoyi da malamai suka yi suka ce lalle wanda ya aza maka qur'ani ya jawabta maka kai da wannan qur'ani to zai mai da kai makomanka zai mai da kai wato lokacin da zai tayar da kai ya tambaya da kai isar to an ji ko ba a ji ba kuma da aka ji an gane an karba ko ba karba ba lalle za a za a yi wannan mala yace wa fi sahih ya zo a cikin sahih as-sahih nan da yace as-sahih yana magana sahih al-bukhari da muslim da ma sauran wato littafai na hadisi da yawa sun ruwaito wannan hadisi wani hadisi hadisi ne na Abu Hurairah kamar da malai ya faɗa ana ruwaito shi ta hanyoyin akalla wato guda hudu wani lokaci ana ana ruwato wani bangaren shi a matsayin maganar manzala wani lokaci kuma sai a ruwato bangaren da ubangiji ya magana wani lokaci kuma a haɗe shi baki daya a ruwato shi hadisin da cikansa in ka je ka duba cewa sahihaini zaka ga ana ruwato shi na farko imamu zuhuri muhammad ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhuri yana ruwatowa daga daga malamansa guda biyu yana ruwatowa daga abu salamat al-ansari yana ruwatowa daga sa'id ibn musayyib da wannan shi da malai ya kawo sa'id ibn musayyib sai da tabi'i daga Abu Huraira sannan kuma yana ruwaitowa daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf a wani lafazi da yazo shine ya khaibatar dahar fa inni ana da mutum yace ya khaibatar dahar wato ya ya bacin wannan zamani ya tabewa wannan zamani wani irin abu ne wannan zamani ke mun haka wani irin ba'a ne wannan kamar mu ma yanzu ne wani lokaci an lokaci suna cewa ai kawai sai na halda wani ba'an zamani eh to in mutum na fara wannan magana kaga magana ce mummuna musamman ya zama yana aibata mu zamanin ne banda shi imam muslim da sauran wasu daga cikin marwata sun kawo hadisin ta hanyar abdullahi ibn fakwan daga al'araj abdurrahman ibn hurmus daga abu huraira wannan wannan shine ɗaya daga cikin asahu asalid abu huraira kenan al'araj ko kuma abu zinad abdullahi ibn zakwan daga al'araj abdurrahman ibn hurmus daga abu huraira to shi ce kawo abin maganar manzo Allah amma shi ba wai wannan bangare ya faɗa ba cewa la yaqulanna ahadukum ya khayba fa inna Allah huwa dahar kar ɗayan ku yazo yana aibata ba zamani Allah shine zamani amma bai kawo cewa ubangiji ubangiji ya ce kaza ba sai bai kawo ba kuma shi ma Muhammad ibn Sirin ya ya ya mushi mutaba'a ya rawaito a matsayin la tasubbu dahar fa inna Allah huwa dahar to sai duka dai in kana son ka hada at-tabari ya kawo ruwayan baki dai sai nake kawo mana wannan ina son kanta mana ruwayan baki dai dan a fahimci me asal larabawa ke yi wannan wannan zai fahimta zai za mu sai ƙara samun fahimci yaushe ne idan mutum ya waifa wanda zai zama fitaye daga musulunci baki dai kuma yaushe ne wannan kabiya ne kamar irin zuru to ibn shari'a qabari ya kawo wannan ruwayar a cikanta ta hanyar da shi a zuhuri din ta hanyar sufyan ibn uyayna daga az-zuhuri daga sa'id ibn al-musayyib yana fitarwa ta hanyoyi guda biyu hanya farko abu quray muhammad ibn al-ala hanya na biyu kuma daga abu rawh rabi' ibn rawh daga ibn uyayna daga az-zuhuri daga sa'id ibn al-musayyib daga abu hurairah abu hurairah yake daga yake ruwata daga manzo Allah manzo Allah cewa kana ahlul jahiliya yaqulun wannan shine asalin maganar manzo Allah farko masu wanda suke jan jahiliya suna faɗan cewa inna ma yuhlikuna al-layl wan nahar to kun ga inda muka dauka cewa mu zamani a wajen mu shi dare da rana mun ji annabi manzo Allah ya faɗa ce inna ma yuhlikuna al-layl wan nahar ai nan manzo Allah yana ba da labarin addahar ne na Qur'ani da yazo sai manzo Allah kuma yake ƙara yin bayani tace suna cewa ne inna ma yuhlikuna al-layl wan nahar shi ko Qur'ani da yazo sai ce al-layl wan nahar sai ce ad-dahr wani kin da baka ce ad-dahr shi al-layl wan nahar wannan kai tsaye da maganar manzon Allah maganar Allah ta'ala da kuma maganar manzon Allah da kuma maganar wanda suka bi su da kyautatawa mala yace sai manzon Allah cewa inna ma yuhlikuna al-layl wan nahar suna cewa wato dare da rana ne ke ke halaka mu kawai huwa alladhi yuhlikuna wa yumituna shi ke kashe mu shi ke shi ke wato halakar da mu fa qala Allah ta'ala ta'ala yace fi kitabi al-kafarsa وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر sai musu wannan raddi qala sai maza Allah ya ce fa yasbuna ad-dahr sai suka dinga aibata ma zamani fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗa musu ba su amsa yu'zina ibn adama dan adam yana bukanta mun ya subbu dahr da lokacin da yake zagin zamani wa ana ad-dahru alhali abin da yake zagi abin da yake cewa shi zamani ne to ba shi zamani ne bani ne ni ne wannan abin da ke kira zamani biyadi al'amru a hannuna ne wannan lamarin yake baki da umarni yake baki da uqallibu al-layla wan nahar nike jujjuya dare da rana to kaga wannan shine asalin shi abinda wato hadisin yanda yazo a cikin sa anan kamar da muka ce Allah ta'ala ka kunga anan ya ya faɗi cewa wa ma yuhlikuna illa ad-dahr mazala kuma ya ƙara fassara cewa ad-dahr shine al-lail wan nahar wanda wannan shine raddi ga dukkan wani wanda yake mabiyi sunna ibn ya in tashi da fassara zamani to kai ya fassara fassara yanda wasu yan san zuciya ke yi wannan shine abinda wato hankali zai dauka a kun ga shi dai akwai bangaren da yake maganar manzon Allah akwai bangaren da yake kuma maganar Allah ta'ala a cikin hadisi abinda ba ake kira al-hadithul qudsi alhadith rabbani malamai sun yi magana akan me babbaci tsakanin hadisi kudusi da kuma alqur'ani yana duka yanzu an ce ubangiji ya faɗa Allah ya ce wasu daga cikin malamai suna cewa shi alhadithul qudusi shine wato wanda yake lafazinsa daga manzon Allah amma ma'ana daga Allah ta'ala lafazinsa daga manzon Allah amma ma'ana daga daga Allah ta'ala za ku ga in kun duba cewa alqaul mufid na ibn Uthaymeen wanda shi ya ma fi daukan wannan ra'ayi ya faɗa kan wannan ra'ayi duk da kashi ra'ayi ne wanda mai cike da kuskure gaskiya ra'ayi ne wanda saboda a in a wannan kafa da ba ba hadisin kursi bai da bambanci da da hadisi na manzo Allah kenan ai hadisi na manzo Allah shi kake wannan manzo ai daga Allah ta'ala yake Allah ta'ala yake cewa ka musu hukunci da abin da ubangiji ya nuna maka haka yace abin da ubangiji ya nuna maka ba ta zuciya yake ba wa yanzu ba'd al-hawa in huwa illa wahyu yuha wa anzala ilayka dhikra tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wannan bayan da yake yana bayan abin da Allah ta'ala ya saka masa ma'anar ma'anar daga Allah ta'ala ne kaga bai da bambanci da hadisi kenan bai da bambanci da hadisi in ka faɗa haka to ibnu Uthaymeen yana cewa to ai idan ka ce wai bai da bambanci shi lafazin daga daga Allah ta'ala ne shi kansa to ai da ya kamata ya dauki hukuncin Qur'ani saboda wato shari'a ba ta bambance abubuwa guda biyu iri daya ba tare da babu dalili don kaga abubuwa guda biyu ta bambance su to dole akwai dalili to amma dai wannan dai maganar gaskiya duka akwai akwai abin duba abin da ma ya sa wasu daga cikin malamai kaman Sadi ibn Abdulaziz Al Sheikh a cikin sharhin Arab sharhin da ya marba ina wuya yayi magana mai tsawo kan wannan matsala da wasu daga cikin malamai ke cewa al hadith al qudsi lafazansa daga manzon Allah ne to ai wannan in kuka faɗa ka wato luzum din abin da kuke faɗa lazimin abin da kuke faɗa shine ku ce a wato shi maganar ubangijin abinda da abinda manzala ya ce Allah ya ce to ka sai ku ce wato me daidai da abinda sha'ira ke faɗa a sha'ira abinda suke faɗa shine wato wahayin da ubangiji ya ubangiji yayi na Qur'ani ba wai shine yake magana ba ubangiji kawai yana kimshi ne ma malaika Jibril Jibril shi ma in ya zo ba zai iya yin magana baka da baka da manzala ba sai dai kimshi zuwa ga manzo Allah saboda haka ashe ka ga ma'anar ma'anar ma'anar maganar ubangiji ne ake gaya mana ba asalin maganar ubangiji ba to kaga idan muka faɗa ka mu ma anan bayan manzo Allah ya ce Allah ya ce to kaga mun yi daidai da irin wannan abin da su suke faɗa cewa inna ma alqa Allah ta'ala fi ru'i Muhammad al-ma'ani fa'abbara an ma'ana kalamillahi la annahu takallama aw haka kalamallahi ta'ala wato ya faɗi ma'anar maganar ubangiji ne ba wai ya hikaito maganar ubangiji ne kai tsaye ba sannan kuma a cikin hadisai idan sahabbai suka ce manzo Allah ya faɗa abinda muka fi sani shine da lafazin da kuma komi na mazalari ba sa canjawa sai inda har ma sabani aka yi akan ana iya rawaito da ma'ana to shi ala mazala kuma duk su a hal saban shi wannan shi kuma kai zo ka ce kuma idan ka ce zama Allah magana da lafazin sa sai aka wannan magana ce wacce take gaskiya ba ta da wannan ba ta da wata fuska saboda kan in yace yana mi fi ma yaruhi an rabbihi qala qala Allah tabaaraka wa ta'ala qala Allah azza wa jalla wannan kai tsaye mu dubi shi maganar Allah ne kai tsaye masa masa kai tsaye ne ya masa wannan wannan wahayi ya gaya mashi kai tsaye sabani shi qur'ani qur'ani shi sai an yi ma jibrilu jibrilu kuma shi ma sai ya zo ya maza Allah ne kun ga daki daki daki aka wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya bambanta tsakanin qur'ani da hadithul qudsi wato Allah ta'ala yana iya munajati manzo Allah kai tsaye ya gaya mashi abin da kisan ya gaya mashi wannan shine hadithul qudsi sannan kuma ɗaya daga cikin bambancin shine wato shi qur'ani a wato shi al-hadithul qudsi ba yi da wato hukunci na Qur'ani ta yanda za a ce duk ka karanta ka da goma goma nan alif lam mim alifun harafi lamun harafi mim a shi in ka karanta za ka samu lada amma ba irin yanda za a ke wannan ma'auni na ɗaya ɗaya ɗaya ɗin nan ba ba irin shi ake ba saboda haka ma ubangiji ya ba kuma bautar da mu da karanta shi a cikin sallah kuma a harfi kursi ba a karanta shi a cikin sallah ba za ka zo ka ce wai dan yanzu a ce ka karanta ɗaya daga cikin abin da ya sawaka daga cikin maganar ubangiji ba ka je ka dako wato qala Allah jalla azza wa jalla ya ibadi ni haramtu zulma ala nafsi kace wa shine asalla ba za ka kanta wannan ba ba shi wa ka kanta wannan amma tare da haka sun yi tarayya da juna wajen cewa duka wannan maganar ubangiji ne abinda wasu ke kawowa shi ma ibn taymiya a wasu daga cikin shirwarsa ina zamanin ko alqawlu fil ko kuma ɗaya daga cikin maganganun littafansa da yayi ko katakansa yake to a wani lokaci muna samun hadithul qudsi din wani rawi ya kawo wani lafazi wani rawi ya kawo wani lafazin da mun san cewa a waje ɗaya ne dole ɗaya daga shine manzo Allah ya faɗa wato sai rawi ya kawo shi da ya kawo shi da ma'ana kusan wannan lokaci ana samun irin wani a hadisai hadisi ne wato kai kace ya tashi kai shi kuma ce ya miki kaga dai ai abu ɗaya ne nahaba qama jalasa qa'ada galibi irin wannan shine saban da ake samu da lafza to kaga ba zai a ce wai duka wannan mun ce maganar manzo Allah ba to wannan idan ba za su iya haduwa ba in ba za su iya haduwa ba ɗaya daga cikin maruwatan shi ne ya kasa haddace kamun sai da ce nahaba ya kasa haddace miƙewa sai da ce tashi to wannan ɓangaren wannan gwargwadon da muka san cewa an sama wato wani mahaddaci wani wanda ya haddace daga cikin sahabbai bai haddace da kyau ba to sai mu ce wannan ɓangaren shi ba wannan matsala ba ba wani Allah ta'ala ne ma'anar magana Allah ta'ala ne dan bai hikato daidai ba amma da goma ko da za mu ce magana Allah ta'ala ne in kuma a wato shi alafazin in an tara su ma zai iya ɗaukar zin maganar zin maganar manzala da ya faɗa wannan maganar a lokacin to dai mu ɗauki shi a haka saboda kowa Qur'ani ma akwai irin wannan Qur'ani akwai irin wannan da yawa zaka ga wasu ayoyi sun zo sai ka gani kowane makaranci ga yanda yake faɗan sa shi yasa da aka tashi za a yi a Rasulul Usmani zaka ga aka aka yi shi yanda aka yi shi ta yanda kowane kira aka ce kanta zaka zaka yi kanta Qur'ani guda daya wannan zamanin cewa wai to yanzu kun ce akwai wani kirawoyi to ta yaya ake ka wannan duk kaga rashin katu su wanda suke su expert ne na wajen sai su maka dariya shi asali ba wai dama wannan dukkan dukkan babu shi ai asali to su galibi in aka zo wa zannu annahum qad kubbibu wa atar waya kubbibu na qur'ani to ba za a zo a maka wani shadda ne ko kai dai da kake karatun ka san me zaka faɗa wani wal tasbina sabilul mujrimin wani ce sabilal mujrimin bil fathi aw bi dhammil lam sabilu ko sabila kai da kan zaka kato kasan me zaka faɗa da ba sai tsammanin cewa ai dukwa dukwan kaza kaza kaza kaza to da haka wannan kawai da aje an hadawa ne shi yasa duk masu ma cewa ba su karba hadisi ba saboda wai hadisi ya biyo wannan wannan to Qur'anin ma haka yi Qur'anin ma haka biyo kuma a to da yake dai ka san wanda baya kato baya kato da su kawai suna ci ne suna kwanciya wallahi abu zai baka mamaki eh wannan kawai zarhum yakulu wa yatamatta'u yalhim al-abad kawai wallahi wallahi mutane ne wanda kawai kaman kai da kaje ka sai ka sai karamar tinki yanka kawai ka ta ba ta da satana ci su ci su ci da kawai ta ce in ta in ta in ta hani an kuma ta ta kuka abin ta wannan shine muke fama da irin wannan irin wannan mutane a yanzu saboda wani abin da ilimi ko da kusa ba zai dauka ba saboda shi kashi Qur'ani yanzu misali shi yanzu baban shi ne je ya kawo shi Qur'ani kawai da ya tashi ne aka haife shi a cikin Qur'ani wannan Qur'ani mun kaje shi kakar kakanni Hausawa musulma sai da matsalar mayar sun shekara aru aru sana hausawa suka san da wani qur'ani waya ka musu ba ta hanyar waya ka qur'anin ba hanyar waya ce shi wannan ruwaya ita ce ita ce shine kadarin addinin musulunci shine abin da yanzu ka kawo in ba ka da shi za a ce ƙarya ne amma da kayan magana kai magana hafs hafs hafs dole ga ya ce ina ya samu shi in bai faɗa ba ba za a ansa ba sai a ce ce to daga asim asim dole ya faɗa asim ibn abi al-kufi shi ba ce daga abu abdurrahman sulami ko daga zaid ibn hubaysh ko daga sauran malamansa shi kuma ya ce maka daga abdullahi dan mas'ud daga Uthman bin Affan daga Ali bin Abi Talib daga waye daga waye haka haka haka ne to wannan su kuma sai daga manzo Allah ma ba kawai mutum haka kawai ta da abin da bai sani ba ce bai sani ba to to babu babu wannan kaga in aka ce za a haka kuma da komai zai rushe a duniya baki da a Allah ta'ala yake cewa yuzini ibn adama dan adam yana bakanta mu al'iza ba shi ne a tabarrur ba al'iza bakantawa ba shi ne cutarwa ba duk da mu a yanayin yaran mu muka ce duk abin da ya bakanta maka dole zai cutar da kai daga baya in an bakanta maka yau da gobe za ka kara ni shi ke nan kawai kaga shi dai al'iza ya stalzimu a tabarrur amma shi a janibin ubangiji shi al'iza ɗin nan baya bai lazamta haka in aka ce ubangiji ka bakanta masa to ba shi ke kuma ka cutar da shi ba dan cutarwa shine wai a zati a ga wani dan rami ka shiga wani yanayi ka to duk wani ubangiji bai da wannan amma lafazin al-iza kaga wannan fa qur'ani ubangiji ya ya tabbatar cewa yana samu wala innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah ce lalle wanda suke cutar da Allah da manzansa shi kaga ana kaga na ce Allah cutarwa wanda suke bakanta ma Allah da manzansa in ka cutar manzo Allah ka bakanta ma Allah ta'ala innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah sannan kuma Allah ta'ala kaga a sai kuma Qur'anin duk da haka sai bai bai ce bai tabbatar ma kansa da atadarru ba cutarwa ba sai ya share ma kansa cewa shi ba za su fitar shi baki daya ba lan innahum lan yadurullaha shay'a ba za su iya cutar da ubangiji da wani abu ba ba za su taba cutar da wani abu da ubangiji ba amma bakanta mishi wani kaga ubangiji ya tabbatar a to wannan shine abinda abinda shi malamai da yawa suka yi magana cewa al-idha wa na'ra ya danganta ma ubangiji qur'ani qur'ani ya zo ya tabbatar da haka amma tadarrur nan ba a danganta wa ubangiji ce ubangiji tadarrara ya cuto saboda kai aikin aikin wasu fadararru al-khattabi abu sulman al-khattabi a cikin alamul hadith da su ibnu taymiya a cikin shatimur rasul as-salim al-maslul ala shatimur rasul da sauransu duk sun yi magana akan wannan kuma babban hujja akan wannan shine hadisi ma hadisi na mutanen sham hadisi da wato muslim imam muslim kiftar da shi ta hanyar sa'id ibn abdul aziz at-tanuhi daga rabi'a ibn yazid daga abu idris al-khawlani sunansa a'idullah daga abu dhar daga mazalla shi ma kitwa fi ma yaruhi arabi a cikin cikin abinda mazalla yake rubuta daga ubangijinsa yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu sai kuma can a gaba sai ke cewa innakum lan tablughu dhurri fatadurruni ai ba za ku kai abinda ma za ku cutar da ni ba balle ku iya cutar da ni wannan a cutarwa ana maganar a tazarru zati amma cewa za mu iya yin wani abu da ubangiji baya so kamar yanzu kafirci da ake yi da tsiya iri iri da ake tsadargalewa cewa ba ba Allah baki daya ko a ce kowa kowa wannan ubangiji baya so ubangiji baya so shi za ka ji a wata ayan ma yana cewa falan ma asafunan taqamna minhu da suka fusata mu sai muka sai muka dauki banza amma wannan kaga mu'asafa wato da kuma wato alkaraha ubangiji baya san abu da kuma a cewa ana iya mishi adiya wanda duka yana nuna bakantawa uji baya so amma dai ba yana nuna kuma za su iya cutar da shi a zatin sa ba kusa wannan hadisi yana daga cikin hadisai wanda a cikin Imam Muhammad da cewa babu hadisi irin sa a Sham ashrafu hadithi ahli Sham je Imam Muhammad shine hadisin nan na Abu Idris al-Khawlani A'idullah al-Khawlani an ya ga saboda abin da ke cikin hadisin na wato ikhlasi da kuma tabbatar ma ubangiji ubangiji da rububiyarsa duk abin da ka gani na arziki da wato kaza da kaza din nashi ne sai haka da ya gama shi mai rawaito hadisin ma shi ma sai durkusa ina ina ya gurfa da gaban ubangiji a yudi wannan wannan hadisi na Abu Dharr ne wannan wannan ya ibadi ni haramtu zulma ala nafsi hadisi ne mutanen sha da kai sai da haka mutanen sham zaka ga a cikin riyadu salihin annabawi ya kawo da isnadinsa saboda hadisi ne wanda isnadinsa sananne ne isnadi na mutanen sha Allah ta'ala ya ce ya subbu dahara yana aibata ma zamani aibata ma zamani wato nan ana maganar zagi shi zagin zamani din wato ka danganta ma zaga wato shi zamanin wani abu na sharri ko wani abin ki to wannan malamai sun yi tafsiri sun yi maganganu sun rarraba bayanai yaushe ne yake zama abin zargi yaushe ne kuma in ya zama abin zargi yake zama shirka yaushe ne kuma yake zama kabira min kama irin dunub yana kore maka kamalan tauhidinka sannan kuma yaushe ne yake zama halal ma in ka danganta ma wato zamani duk wani abin ki suka ce idan abin da aka yi shi ikhzarin dan ba da labari labari kawai kake bayarwa aka ce ka ai abin da ya faru da ni ranar kaza ga watan kaza ka ni ku daga bakar rana a wannan rana to wannan kaga labari kace bayarwa ba kana saka bakanta ma shi zamu da bane za ka qur'ani akwai ire-iren wannan annabi lot yake cewa hada yawmun asif ce wannan yau ne rana ne wato da bi tsayanin sharri ga mujrimai shine hada yawmun asif sharirin sharruhu ala al-wujud to to wannan kaga ai kaga yana bada labarin abin da wannan rana ke take da shi na sharri amma labari ke bayarwa ba yana yi ne saboda yana zagi zamanin ba ubangiji shi kasu yana ba da labarin adawa ce fa arsala alaihim rihan sassarar fi ayyamin nahsat don bi qahum azab al-khizi fi hayati dunya sai ce muka aika musu da wato wata bakarariyar iska mai tsananin sanyi mai kuma wato rukuki mai sauti mai firgici wanda yake a wasu kwanaki shu'uman kwanaki na hisat na hisat shine ai fi ayyamin masha'il ko mash'umat a wasu kwanaki wanda suke wato shu'umai wanda ba su da albarka ubangiji ya kira wannan kwanaki wato bakaran bakararun kwanaki wanda ba su da albarka amma kaga wannan ubangiji yayi ne yayi ikhbaran ne ba dan ya aibata ma kuma shi shi wato wannan kwanakin masu su zama bakararru ma wanda ba su da albarka to su shine ibada su na wannan rana su kaga su su su su suna ma kan asalin bautan su masu da aka umarce su su a wannan rana saboda haka ai ubangiji ba zai yi ya zage su aka abin da shi ya sa su ba kuma shine ya kaddara abin da zai faru a wannan a cikin su to abu na biyu shine wato a danganta ma wato zamani sharri saboda tsabar ka kushe mu zamanin ka zage shi kawai kawai abin ne bai maka daɗi ba ka je abin ya ka ciza ka ciza ka hura ka kasa ka kasa hadiyewa dai kan ka furzar ka faɗi abin da yake ba daidai ba to wannan shi nau'i ne guda biyu nau'i ne guda biyu akwai nau'in farko wanda kiwo na fita daga musulunci shine yayin da mutum mutum zai ji cewa shi zamanin yana cin gashin kansa ne yana wato shi zaman kansa yake yi kuma bayan iko kudurin ubangiji shi zamanin kawai shi ke zuwa shi ke kashewa shi ke rayarwa shi ne ya gara baya baka ni ya gara bai maka asali shi ke wannan to wannan kaga duk wanda ke da kudurci irin wannan wannan shi fitaye daga musulunci in shi dai sun cika wanda ke wanda ke wato kudurci istiqlaliyatul fa'iliya liddahr wato yana jin cewa shi zamanin shi ya riga ya ya ci ya cin gashin kansa wato ya yantu ga koma bayan wato yancin wato kudura ikon ubangiji to duk wanda ke kudurce kudurce wannan to wannan shirka ne babba kuma wannan shine mafi tsananin zagin zamani za a yi a dauki wani abu na sharri a ce kawai shi shi alherin ba za a galibi ba mutane mutane duniya ba su dangata mishi alheri inda yanzu ana iya samun wasu na ai turawa ga suna dangata mishi zamanin har alherin ba ya je wata sahara ce da ya ga saharan sai ya ga tayi wani design haka wani an yi wani haka an yi wani kala mai ban sha'awa kawai in ya bashi da sha'awa sai kawai ya yabi zamani ba zai yabi Allah ba shi Allah kyauta shi ne cha yawa shi zamani kawai zai zai to haka wannan shi tayi daga musulunci duk wanda ya kudurce wannan yana jin cewa shi zamani shi ke aikatawa shi ke kaiwa shi ke dawowa to wannan kaga wannan tayi daga musulunci to sai nau'i na biyu wanda wannan shine abin da galibin larabawa suke akai duk da anan kaji ake wa mai hulikuna ila dahar to wannan wanda suka tumbatsa kenan amma dai asalin galibin laraba abin da suke a kai shine wato wani abu ne ya faru da su a zamanin sun yi da akwai ubangiji sun yi da ubangiji kuma shine yake yin abin da yake ga dama to amma saboda tsabar kawai su huta haushi ta shafiyan saboda su more sai kawai su ɗauki shi zamanin kawai su zage shi su ce kawai shi ya musu wannan aikin to kaga wannan abin shi kuma in ya girma mai zauni a zuciya shi duk abin da yake yake a zahiri kake faɗa to kuma zai sai a shi zuciya har daga baya zama ya kuma ya zama kudiri da ba kuma ya zama kudiri an nake anan matsalar take afkuwa in ya zama kudiri ya shiga zuciya to kaga anan ne fita daga musulunci yake amma da yawa galibi larabawa su suna yin shi ya tashaffiyar saboda ba za su zagi Allah kai tsaye ba to bari su gudo su ci zagin Allah ta'ala amma sai su zagi wanda shi san sabon shi abinda a cikin sa ne ubangiji yake gudanar da wannan da wani abubuwa saboda shi zamani kamar da kuka sani shi musakhar ne shi horarre ne amma wanda ya horar waye shi al-musakhar shi ne ubangiji saboda haka su ba su zaki al-musakhar din ba wanda yake horarwa din sai su zaki al-musakhar din shi wanda aka horar din to kaga yanzu aka zaga kenan shi yanzu shi shi kawai spokesperson na na governor yanzu ya ce to ko in ce na shugaban kasa yanzu ya ce to an an an kancin tallafi mu kuma kanin kundin mamu shi wanda ya magana zaki to yi mai nashi mai nashi a ciki sai ku kira shi wanda yayin za ku zage shi in zai yi ko kuma kuna tsoron shiga ga sai a shiru a riki Allah abin nan to kaga shi wannan asalinsa shi haramu shi mutum kawai ya ga shi ba zai da ta asalin Allah shi ke abin nan ko ba ya sai zaki Allah to amma saboda kawai ya dan gintse ya ji daɗi sai ce zage zamani saboda a cikin zamani ne ake ya samu kansa a yanayin da ba nan yake so ba na rashi da yayi da sauransu to wannan shi asalinsa shi wannan haramun ne kabira min kabira amma bai kai bai kai mutum ya fita musulunci ba sai in ya wato ya haɗe shi da wani da wani kudurci kuduri in ya ji cewa shi ma yanzu zamani shi ke abin da ya ga dama to yanzu ya amsa musulunci amma in ya cewa a Allah shi ke abin da ya ga dama amma tunda dai zamanin a cikinsa ne wannan abu yake faruwa to kawai zai kama kawai ya talaushi ya zaki iska ya zaki ya zagi zamani kawai saboda ya aibata su to wannan shine malamai ke cewa wato kabira min kaba'ir dhunub in an ja duba al-qalu fit za ga wannan tafsirin wannan ma'anar ibn itamin yayi ta a to kuma a rinka mabuci tsakanin abun guda biya da muhimmanci saboda a dai wannan zamani za ga a cikin musulmi ana samun wanda za ga yana kokarin aibata mu zamani yana ganin to yau zamani kuma ni kake ba wannan galibi laraba ke fara wannan mu wadai a Hausa in aka dan bincike ba za a san muna fara wata magana ba zaka suna cewa sukhuriyatul sukhuriyatul qadar ko sukhriyatul zaman wato kaman mockery na turawa da kina kaman mockery na zamani wato kamar wai zamanin na maka wata ba wani ba'a ne to wannan shi duk ba duk shine abin da ya kamata mu bambance saboda kar ka je abin da yake ba fita daga musulunci ko kace mutun ya fita musulunci dan kitabu tauhid daga cikin sarkakken kitabu tauhid ne da muke karantawa shine in ba zai a tafsiri ba sai a ji a dauki wani dan gundarin manganin malami shi kuma malam yana ya maka usulubi ne Imam Bukhari usulumi ne na salaf ayi maka ada salaf da ma su haka suke yanda yake wallafa wannan abu aka suke in zaka maka ayoyi sai kawai sun kawo maka masai idan kai ka je ka gane to lokacin ko ana karatu ana ganewa mu kuma yanzu ba tafsirin nan ba shikenan za ga da yawa daga cikin tafan mana an dauke shi wasu na fasara shi ba daidai ba ina iya tana lokacin boko haram da ai duk su usul talatan sanai da waye suka dinga dauka suka dinga cewa duk dagutai ne duk dagutai ne duk sun fita musulunci to kuma shi in ka duba shi in ka duba akwai abin da yake nufi akwai kuma wato jikokinsa da kuma wanda su a garinsu suka rayu ga irin fasarar da suke yi ba irin fasarar ka ba kai bakin fata imamu shafi'i shi ma ya yi magana akan wannan ma'anar da na faɗa na larabawa yadda suke wato aibata ma zamani albai haƙi ya kawo shakin sunan kabir daga harmala a tubibi daga shafi'i shafi'i ke cewa inda la'araba kana min shaniha an tabun dahara larabawa daga cikin wato al'adarsu shine suna aibata ma zamani wata subuhu suna zagin zamani ne inda masa'ib lokacin da wani abin kaico ya same su alati tanzilu layla alati tanzilu bihim wanda ta saukan musu fa yaqul jasta inna ma yuhlikuna ad-dahr sai su ce ai babu abin da ke wato ke halaka mu sai zamani wa huwa al-layl wan nahar kuma zamanin nan shi shine dare da rana ji imamu shafi kaga imamu shafi ya faɗa ya kabaita abin da muka faɗa kar ku ga masalaf suna suna ta maimaita magana daya galibi kaga suna faɗa suna dan jin layi akwai fata biyar a ce a baya akwai bid'a ne karkashin wani abun wato mai zurfi wanda wataƙila kuma za ka ga wasu suna iya faɗa a yanzu daidai wannan zamanin ba na wannan rigimar cewa zamani shine dare da rana ko kuwa a shine wanda yake shi ma ke aikata komi aka har yanzu akwai shi akwai shi a wurin kafirai akwai shi a cikin wasu daga cikin musulmai shine ke cewa wa huwal layl wan nahar wa humal fannatani wal jadidani fannatani wato shine dai wato sa'o'in lokaci da muke rabawa su ne kuma suke saba suke wato maimaituwa inji su waɗannan laraba suke faɗa wa yaqulu suna cewa sabitun qawari'u dahri wa abadahum suna cewa wato tsumingiyan zamani ne kawai ya same su ya bulale su wa abadahum kuma shi ya kashe su fa ja'alna al-layla wan nahara fa'alan al-ashiya sai su mai sheda dare da rana su suke aikata musu waɗannan abubuwan da ba sa so ko bayan Allah fa yadhummuna ad-dara sai suna zagin zamani da annahu alladhi yufnihim cewa suke shi ke karar da su ba wani ba wa fa'alu bihim kuma shike aikata musu abin da ba su so fa qala rasulullahi sai manzo Allah ce la tasubbu dahr to yanzu ku je na aiwata ma zamani ala annahu alladhi yuflikum cewa zamani kuna jiriya cewa shike karar da ku wallazi yaf'alu bikum hadhihi al-ashya wanda kake aikata muku waɗannan abubuwa sai ku fake ku fake da zamani ku amma shi kuke ku zaga da karshe to shine Allah ta'ala fa innakum sababtum fa'ila hadhihi al-ashya ai kuna zagin wanda ke aikata wannan abubuwan shine Allah fa inna ma tasubbuna Allah tabaaraka wa ta'ala kada Allah ta'ala ne kuke zagi fa inna fa'ilu hadhihi al-ashya'i shi ke aikata wannan abubuwa saboda kaga in kace nan Allah da yace shi shine zamani kamar da zamu zo mu faɗa abin da yace shi shine zamani ba yana magana wai shi ne abin da yace shi shine halitta kuma shine abin halitta ba ba zai yi ba abin da yake magana abin da kuke zagin nan kuke cewa zamani kuma ba zamani ke yi ba saboda shi shi zamani an umarce shi ne shi me yi kuma wani shi ne wanda ya bada umarni sanaka so kuke kuzaje Allah dai kuke kuke kaucewa asali mai jujjuya zamanin mai jujjuya kaza mai jujjuya kaza ai shi Allah ta'ala yin to shi kuke zagi kuma tunda je kuna zagin zamani saboda ya muku aiki ne ba saboda shi zamani ne ba saboda ya akwai wani abu da ubangiji ya kaddaro a wannan a lokacin cikin shi to shi kaga sai zagin wanda ya kaddaro ne ba shi wanda aka aka ce wato kaddaran ta faru a cikin shi ba a muka ce nan umai abin da imamu shafi faɗa kaga yana magana kan asalin su kafiran wanda suke kudurci cewa zamani shi ke aikata wannan abu amma muka ce wannan ba shi ne asalin abin da larabawa ke kai ba duk da daga baya abin ya zaune ne Allah ta'ala yake babu labarin cewa ga abin da ke bayuwa sai su kudurci shi a zuciya amma da yawa zaka ga an samu cewa ha a cikin musulmai ha yanzu ba wani za ga yana zagin zamani musamman mawaka yana zagin zamani amma ba wai ji cewa yake shi zamani shi ke aikata wannan ba shi ya sani a kawai yana cewa ne shi za mu tunda dai a cikin a cikin a lokacin ne aka wani abu ya faru da shi ya rasa babansa ya rasa mahaifiyarsa sai zagi zamani to da yawa zaka samu a cikin wasu daga cikin kokoyin wasu daga cikin larabawa sun zagi zamanin amma su ba sa nuna cewa zamanin ya ya zama yana cin gashin kansa sun yarda cewa ba ya ba cin gashin kansa amma dai suna zagi shi saboda a cikin sa ne aka sami abin da ba sa so din to kaga wannan bai kai ba wannan shine ibnu taymiya cewa nan haramun ne in suka kudirce kuma to wannan kuma sai a je in hujja ta cika kuma sai mutum musulunci wannan shine abin da saboda ai yanzu abin da yake na ubangiji ne sun dauka sun ba za mu wannan shine wajen shirka ne inda shirka ta zo akwai abdullahi ibn mu'taz ga masu kashin arabi sun san sun san shi babban mawaƙin nan nake al'asul abbasi yana cewa ya da ya da haru wai haka ma abqaita wa ahadan wa anta walidu sau'in ta'kul walada wai shi shi wato dan sa ya mutu sai da cewa ya da haru ya kai wannan zamani wai haka kai canka ma abqaita ahadan kai baka barin kowa kai baka bar kowa ba wa anta walidu sau'in kai dai uba ne mugun uba takul walla kai yayan ka wani cinyewa ka ci wato shi shi wato mu yayin yayan zamani shi ko zamani ji ya cinye mu to kaga wannan ai zagi yayi zagi zagi sai to wannan shine abin da sunan rabaci to sai da in ya dade ya jima ne ka gani kuma ya zai ya ci ba kida musamman in ya zama kafirci ya shigo ciki dama wato babu imani sai ka daga ba ibnu mu'taz ba za ka ce ya zafi sun ci dan kaji wannan ba saboda shi ba yana yi ne saboda yana maka cewa Allah ba shi da iko ba a kawai dai yana cewa ne yana zagin zamani saboda la'anna zaman huwa mahallul li wuqi hadhihi alwaqa'i shine wato wani abubuwa suka faru akwai Abu Tayyib al-Mutanabbi Abu Tayyib Ahmad ibn Hasan al-Mutanabbi shi saboda tsabar tsabar isa da yake da waka har ma wato ana cewa ko ana mashi wani wahayin waka ne yana nuna shine mutanabbin ya daga cikin waka da aka yi wanda mamakin Allah har ana ta tantama tsakanin shi da wasu irin su irin su Imrul Qaisi da su irin Sunabika su waye suka kowa iya waka Allah ya mishi waka eh indai ana kanta waka muna makarantar ana kanta waka shi muna da gaji sosai gaskiya eh ai ai iya waka sosai in ka ji yana koda wa mutane ya fara ya fara koda mutane to sai ka ji sai ka ji wato lalle mutumin nan ubangiji ya bashi harshe in asal umawi ne sai sai su jarida farazzak suna da su annaqai da suke ma juna na zagi inna ladhi sabaka sama'a banalana baitan da aibuhu azwa adwal to wannan ma sai maka kuma mun ba sai muna maka irin wannan zabo zambo ne fa eh abokanta amma kowa sai sai dauka shi ma ya ci so suna koda gidansu ne suna koda iyayensu na waye da sauransu to shi almutanabiya daga cikin shi ma ubangiji ya fashi waka kwarai da gaske to akwai su wani mutumi Abu Shuda Fatik to da ya rasu shine wanda yake yake yin waka cewa dan me zamu zai kashe wannan amma amma ya bar masalan shi suna da rai yace qubhan liwajhika ya zamanu fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin murqu' burqu' yace ayamutu mithlu abishi abishi da'in fatik wa ya'ishu hasidu wa ya'ishu hasidu karshen baitin na kasa abin nan can da yana da ajiyar da yana cewa al-khatiyul awka'u haka yake fada abin da yake fada da shi da qubhan liwajhika yace tir da wannan fuska naka fuska naka yayi muni kai wannan zamanin ya zamanu fa innahu wajhul lahu fi kulli qubhin burqu yake cewa shi dama shi zamani muni shi fuskar sa ne kaga wanda zagi ya mishi aka kasha albuta da biyu muka ce muku ai shi na barasa babba ne kaga kowa ya zagi kirki amma shi ya zagi zagin da yi na wuce kowa da idi ce fa innahu wajhul lahu fi kulli qubhin sai shi wai fuskansa ne ko ta kowace fuska ya bauchi to munin da za ka gani shi zamu ko kuma in ya ji ya sa burko burko shine wannan abin da mata ke sawa to wai ko ya je yana zai je ya sa kansa ya rufe kansa da wannan to yanzu munin za ka gani ya wurin ta kaga wannan zagin yayi yana cewa to wai taya in ba muni ba aya mutu mithlu abi shuja'i fatik ci da za a ce irin wannan bawan Allah mai girma a ce shi ya mutu wai ya ishu hasidu shi wani mashi hasada ya rayu kaga wanda sai da sarakai sarakai ne za a yi ma sarakai ne za a yi ma za a yi ma irin wannan mummuna abu wai ishu hasiduhu al-khasiyul awqa eh wai ishu hasiduhu al-khasiyul awqa kuma shi ma hasadin ma hasadin ma kuma yace wai al-khasiyu wanda wai yake asab laraba za su zage mutum sai su ce wanda ma din gurungun ma shi an mushi an taba shi da naka al-awqa kuma wani mutum mai tsawo tsawo ga tsawo ga muni sai kuma gashi wawa duka ni tara wannan fa kaga ai shi yasa zaka ga irin wannan wani lokaci sai da akan ta da akwai larabci to kaga wannan shi ma zakin zamani yayi kuma wannan zakin zamanin ba daidai ne ba akwai akufi Sheikh Suleiman mai tasirul Aziz Al-Hamid ya kawo wannan ni ya kawo wannan baituka Atusi Suleiman ibn Abdul Qawi ya rasu 716 ya daga cikin masoya ibn taymiya ibn taymiya ya rasu sai wani baiti ina son ya bi ibn taymiya da yana cewa bai kamata shi bai ji dadin yadda ibn taymiya ya rasu ba yake cewa in tubtala bi da amin nas yarfa'uhum alayka dahrun li ahli al-fadl khana wannan ba daidai ne ba yana cewa in tubtala bi da amin nas in Allah ya jarabce ka da mutane marasa mutunci yarfa'uhum alayka dahrun sai ka zamuni kai dinga dauka su li ahli fadli khana amma mutanen kirki kawai sai ha'ince ka ce kashe su kaga ha'inci irin wannan ai ba bai dace a danganta zamani da shi ba to kaga wannan malamai su da yawa a wannan mutane na zagi sai na kawo wannan baitin ibn taymiya aka ba in ka je kaga al'uqud juriya da sauransu za ga an kawo a cikin martiya da aka masa amma malamai suke cewa wannan ba daidai ne ba mabiya ibn taymiya shi yasa zaka ga ba wani da aka gani yana mai yawan kanta mutum ibn tabiya za ka sami shi wai shi dan gani kashe ne yanzu mu gashi zamu zo har a cikin magana ibn tabiya ko tare mu ce ba ya dan zalla ya zabi yayi kaza ya kaza yanzu yau gashi wani ne ya ya yabe shi kace wannan yaban ba daidai ne ba amma yanzu kaga sabani masal buda an ta fama kenan yanzu a ce kuskure ne a ce ba kuskure bari dai a yi bari a gani me za a je a gani a mushi wani tawili ai tar dambe mai diwani haka ne zo ya tatwara fara masa amma a tadan ba su yadda cewa wannan ba daidai bane daga cikin malaman su wani yazo ce shi mazala ko kofi daya shi wato Sheikh Tijani kofi biyu shi kuma bokitin baki daya kofi uku shine wato bokitin anan Kano fa zai fada ba shi jagoran nasu so kaga yanzu da Allah kai aka baka yanzu tsakanin kofi ɗaya da kofi biyu waye waye shi waye fi danta kenan matsala ya fitar shi shi jidan ya fi matsala danta kenan to kuma tsakanin shi kofi biyun da kuma shi bokitin kwatanniyan waye fi danta kuma to shi in shakka iman ya tsawai shine wai shine shine shine wai shi shi goran baki da to da shi shine wi'a da ya hada duk ya hada ya hada tijani ya hada kuma aiki subhanallahi so kaga a haka kuma aka yi ta fama wai sai da wannan maganar kuskure ce aka yi ta fama a yi ta fama so kaga ba ba kamar tafiyar sunna ba Allah ta'ala ya ce ma musulmi mazansa da matansu haka akwai magana al-hariri al-hariri shi ne wannan abu abu Muhammad al-Qasim ibn Ali al-Basri ujubatu dahr wajen lugha mai maqamat al-hariri mai manhaj al-i'rab wanda wato mata sun sun gaza su kara haihuwa irin irin sa wajen wato abinda ubangiji ya bashi da luga an samu masu luga amma dai ya daga cikin wanda in ka duba makamansa zaka ga wannan mutumi a kamar da ana mishi wahayi in ba wahayi wahayi ya kiran da yawa wasu sun so su irin nasan amma ina akwai makamata da su yi suka yi ta yi sauransu amma ina ina aina tara min tarayya to shine yake cewa wala ta'mal ad-dahr al-khawuna wa makrahu fa kam khamilin ahna wa naba yace shi karka karka ba da amana mu zamani mai yawan ha'inci mai kuma yin makirci iri-iri yake cewa so da yawa ana samun wani wanda ke kaskantacce fakam hamilan ahna wa nabu nawa aka samu nawa nawa aka samu wanda kawai shi zamu je halakar ko kuma je sauka mishi da bala'o'in zamani so kaga wannan duk zagin zamani to wannan shine abin da muke cewa nan ba daidai bane amma a bambanta waɗannan duka musulmai muka kawo su yanzu suna kudurci cewa babu Allah ne ko Allah ba shi ke kaddarwa ba sun yadda Allah shi ya kaddaro shi ya sani ya rubuta ya ga dama kuma ya halitta abu ya bayyana ya sani saboda kaddaransa ce amma dai kawai suna zagin zamani saboda a zamani ne ubangiji ya gudanar da waɗannan abubuwa saboda haka wannan ne ya zama haramu kabira min kaba irin zuno babban laifi ne babba amma idan mutum ya kudurta cewa waɗannan abubuwan su ma suke yi baki ɗaya ubangiji kawai ba wani ba shi ke yi ba su wanda zamani su suke yi su ne wato suke aikatawa su ne fawa'id shi wannan al'azman din to wannan shi ne mutane daga musulunci baki da shi wannan mutane daga musulunci Allah ya sa amma tsakanin wannan din da wannan a lokaci yayi ko insha Allah sai mu muka zo sati mai zuwa za mu magana akan shi zamani yana da irin nashi aikin koko a shi bai da aiki kwata-kwata ma baki daya za mu zo insha Allah mu yi magana dan mu yi magana cewa ubangiji shi ne al'amir shi kuma zamu ne al-ma'mur ne to amma tare da haka yana da aiki yana da aiki ko ba shi da aiki kuma ya halatta yanzu misali mu ce zamani ya kawo mu misali kaga zamani ya kawo haka shi aika shi ya aikata aikin sa aiki na ko to akwai tafsiri da sauransu insha Allah idan muka zo akan wannan tafsirin zamu tashi sannan kuma mun gaba kuma sai mu magana akan fa'ini ana dahar da Allah ta'ala ya ce wa ana dahar sai mu ji wannan mu yi fasan da malami suka yi abin da muka dai Allah ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ya ce bana wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh